أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه وبعد إن شاء الله كراتمنا وانا لتاجينا أجرمية زام تاشي باب التوكيد آه babi na taukidi abinda ake nufi da taukidi shine karfafa magana shine karfafa magana to shi ma taukidi dan uwansu adafi ne dan uwansu na'ati ne a taukidi karfafa magana duk maganar da kai to in za ka karfafa ta to abin da ya biyo bayanta to shi ma yakan yi wasali ne irin nasa ah shine yace at-tawkidu shi taukidi shine a Hausa ce karfafa magana tabi'ul lil muakkadi yana bin abin da ake karfafa shi ne fi raf'ihi a cikin rufu'arsa wa nasbihi da nasabarsa wa kafdihi da kafararsa wa ta'arifihi da kuma ma'arifarsa duk lokacin da ya zamto za ka karfafa magana to abin da na baya yayi shi ma na gaba haka zai yi shine fi raf'ihi a cikin rufu'arsa kamar ka ce ja al'amiru sarki ya zo sai ka ce nafsuhu da kansa to da ka ce ja al'amiru sarki ya zo ka ce nafsuhu da kansa to tun da baya ce amiru to nan masu ya ce nafsuhu da kansa shi ne wa nasihi da kuma nasabarsa sai ka ce ra'aitul amira na ga sarki sai ka ce nafsahu da kansa shi ɗin na gani wa kafdihi da kafararsa eh wa kafdihi da kafararsa wa kafdihi da kafararsa sai ka ce marartu bil amiri na hadda sarki sai ka ce nafsihi da kansa to wannan shine a takaice wa ta'rifihi da kuma ma'arifarsa da kuma ma'arifarsa idan abu mu'arrafi ne eh da kace ra'aitul amira ra'aitul amira na ga sarki kaga ka sashi mai ma'arifa ne ko sai ka ce nafsihi a karan kansa kaga kai shi tunda can ba zama ma'arifa nan ma sai zama ma'arifa to wannan shine ake nufi da taukidi a takaice waya kunu shi taukidi a larabci yana kasancewa ne bi alfazin ma'alumatin da wasu lafuza sanannu shine kamar ka ce annafsu da kansa kamar da muka yi ta bada misali jihar amiru nafsuhu ko wal ainu da kuma ainu zaka cewa ainuhu asalinsa shi din garantin yace wa kullu da kuma zaka yi cewa kullu shi ma ana ana taukidi da shi sai ka ce ja alqaumu mutane sun zo sai ka ce kulluhumu dukkaninsu gaba ɗayansu suka zo shi ne kullu to ita ma kullu ana yin eh ana yin ana yin wannan da shi amma maka dan dan dawo baya kaɗan wahiyan nafsu nafsu ko ita ma nafsu ana taukidi da ita karatu farko za mu dawo kenan nafsu muka dawo faru za ka yi cewa ja'ar rijalu mazaje sun zo sai ka ce an fusuhum da kansu ko ja'ar rajulu wani mutum ya zo wannan mutumin ya zo nafsuhu da kansa ya zo ai a wasu ma'ana ya kace sai ya zo da kansa to za ka cewa ja rajulu sai ka ce nafsuhu mutum ya zo da kansa wal ainu da kuma ainu eh za ka cewa hadara bakrun bakar ya zo ainuhu asalinsa da kansa shi ma ainuhu nan kamar asalinsa kamar asalin shi wannan bakarun na asalin to shine irin su kulluma kulluma ana yin ana yin ana yin taukidin da su kullu shi yasa qur'ani ya ce fasajadal malaikatu malaiku sai suka yi sujada sai aka ce kulluhum ajma'un to kaga kulluhum fasajadal malaikatu kagan su da rufa sai aka ce kulluhum da malaikata aka ce ya ce kullahum yawa to shi ma kullu ana yin taukidi da shi fasajala mala'iku sai mala'iku suka yi sujada ai an gane me kake nufi amma sai kace kulluhum gaba ɗayan su ajma'una gaba ɗaya ka ka karfafa magana ne to shine kullu wa ajma'u wa ajma'u shi ma ajma'u ana yin taukidi da shi ajma'u shi ma kamar ka ce ita ma ajma'u kusan yar uwar kullu ne kamar ajma'u gaba daya tattaruwar su gaba daya kamar yadda suka yanko wani shadarin baiti iza zaliltu dahar abki ajma'a iza zaliltu dahar abki ajma'a kaga zan yi kuka ajma'a gaba daya yauwa kaga shine shi ma ajma'a gaba daya eh watawabi'u watawabi'u ajma'a wa hiya akta'a watawabi'u ajma'a hatta watawabi'u da kuma waɗanda suke biyo bayan ajma'a ajma'a ita wannan ajma'an tana da ƴan uwa to da ita da ƴan uwanta shine watawabi'u ajma'a su ma wanda suke biyo bayan ajma'a to su ma ana taukidi da su shine mi irin su akta'a su ma akta'a kusan duk ma'anarsu da akta'a su ma ma'anarsu ma'ana ce ta ajma'a eh ma'anarsu ɗaya ne da ajma'a shine akta'a wa abta'u wa absa'u taqulu to su ma duk ma'anarsu kamar gaba ɗaya ne to su ma abin da na baya yi shi ma haka za su yi e, da ita akta'a da abuta'u da asba'u to su ma duka ma'anarsu ma'ana ce ta ajma'a ta ƙulu za ka ce ƙama zaidun to zai fara misali na farko kenan ƙama zaidun zaidu ya mike sai ka ce nafsuhu shi da kansa ya tashi shi da kansa ƙama zaidun nafsuhu zaidu ya tashi da kansa ka ka karfafa magana ne maganar ka karfafa in ka ce kama zaidun zaidu ya tashi kaga magana ta cika amma wai saboda ka nuna girman abin ka karfafa ma sai ka ce nafsuhu da kansa ya tashi ya miƙe ra'aitul qauma to kaga anan fa'ida biyu fa'ida ta farko ka karfafa maganar ka na biyu kuma da kace kama zaidun sai ka ce nafsuhu da kansa kaga nafsu saboda zaidun sai ka ce ra'aitul qauma naga waɗannan jama'ar sai ka ce kulluhumu gaba ɗayan su kullahumu kai kullahumu kaga nan ma kulla umarartu bil qaumi na hadda waɗannan mutanen ajma'ina gaba ɗayan su shine wannan ajma'a ajma'a eh ajma'ina gaba ɗayan su eh to kaga ajma'ina gaba ɗayan su to wannan su ma duka abubuwa ne wanda ake taukidi da su ake ƙarfafa magana da su shi ne ajima'ina e, sai kuma babul badal babi da zai yi magana akan badali a shi ma badali shi badali a hausa shi ne kamar canza abu shi ne badali badali canza abu shi yasa badalin suka kasa shi kashi-kashi kashi-kashi shi badali a duk yadda dai za mu karanta a gaba. Badali magana ce za ka yi daga baya sai ka gano akasinta sai ka zo ka warware ta. Ya ce, Iza ubdila, Iza ubdila ismu min ismin. A lokacin da ka canza wani suna, min ismin daga wani suna, au fi'ilin ko ka canza wani aiki min fi'ilin daga cikin wasu ayyuka. lokacin da iza ubdila ismun idan ka canza wani suna min ismin a madadin wani suna wani suna ka fara ajiyewa sai ka kawo wani madadinsa au fi'ilun ko ka canza wani aiki min fi'ilin a madadin wani aiki tabi'ahu fi jami'i irabihi tabi'ahu to wannan sunan da ka kawo daga baya tabi'ahu zai yi biyayya wa sunan farko ne fi jami'i irabihi a cikin dukkanin li'irabinsa abin da ake nufi anan sai ka ce ja a zaidun zaidi ya zo ashe mantawa kai usmanu ne ya zo daga ba sai ga usmanu ne sai ka ce usmanu kaga da ka ce ja a zaidun zaidi ya zo sai ka ce usmanu to kaga ya masa kaga kaga usmanu shine sunan da ka canza to dole ya fara biyayya wannan sunan da ka ajiye na farko ina fatar an fahimta kuma fi jami'i irabihi da ra'aitu kace sai kace ra'aitu zaidan naga zaidu sai ka manta ashe usman sai kace usmana a usmana na gani ka fahimta ko kace sai kace marartu bil hindi na hadda hindu marartu bil hindi na hadda hindu ah daga baya da ka duba ashe zaidu ka gani sai ka ce zaidin sai ka masa kisra saboda haka duk lokacin da ka canza wani suna a madadin wani to duk li'irabin da na farko da ka fara ajewa yi to na biyu shi ma haka yi shine ce wa huwa arba'atu aqsami shi wannan badali ya kasu kashi hudu badalin ya kasu kashi hudu akwai badali shay'i min shay'i badali shay'i min shay'i akwai badalin canza abu daga wannan abu duk abin jinsin su ɗaya ne shine badal shay'i min al-shay'i ka canza abubuwa wanda jinsin su iri ɗaya ne daga wani abun ka canza ka mai da shi wani abu sai ka ce zarani muhammadun sai ka ce ammuka zarani muhammadun muhammadu ya ziyarce ni sai ka ce ammuka a'a baffan ka shine ya ziyarce ni kaga muhammadun da ammuka ai jinsin su guda ne shine badal shay'i min ash-shay'i baka kawo Muhammadu ka canza da doki ba shine zarani Muhammadu Muhammadu ya ziyarce ni ammuka a'a baffanka shine ya ziyarce ni shine shine wannan badal shay'i min ash-shay'i ka canza wani abu daga cikin wannan abun wa badalul ba'd min al-kulli akwai kuma badalul ba'd ka canza wani sashi ne minal kulli daga gaba ɗaya wani abu ne mai yawa sai ka canza da wani yanki daga cikinsa shi ne kamar ka ce hafiztul ƙur'ana na haddace alƙur'ani kamar ka yi shiru sai ka ce sulusuhu a'a sulusunsa na haddace sulusunsa na haddace ba duka ba to ka gani tun daga sulusahu kai za ka ce sulusahu to tun da kace hafiztul qur'ana na haddace qur'ani sai kace sulusahu to kaga wannan badalul kullu ne min al ba'd kenan a badalul ba'd min al kulli da ka faɗa an yi tsammanin gaba ɗaya ne sai ka zo kace a wani yanki ne to shi ma nan duka li'irabin su haka zai fi tun da kace hafiztul qur'an na haddace qur'ani daga sai kace sulusahu to dole kace sulusa ye yewa na farkon muwafaka cikin li'irabi ko ka ce nisfahu a'a rabin sa na haddace nisfa to ka gani kaga badalul badalul ba'd kenan min al-kulli kai badalin rabi daga gaba daya wani sashi daga gaba daya in ka so ma ka ce wannan sulusahu ko ka ce sulusaihima duk zai iya dauka wannan shine badal shay'i min shay'i badal kulli akwai kuma badal ihtimal akwai kuma badali shi kuma na tarayya badali ne na tarayya abubuwa guda biyu ne wanda ba sa iya rabuwa to sai ka canza ɗaya zuwa ga ɗaya shine badalul ihtimal kamar ka ce a ajabtani a ajabta lil jariyatu sai ka ce hadisuha a ajabta lil jariyatu wannan yarinyar ta burge ni amma kana nufin ka ce maganar ta ce ya burge ka sai ka ce hadisu ha maganar ta ta burge ni to kaga da jariyatu da hadisu ha kaga ba sa rabuwa ko shine a ajabanil jariyatu wannan yarinyar ta burge ni a sai ka ce hadisu ha a ina nufin fa maganar ta ce ta burge ni a a maganar ta ce ta burge ni to kaga wannan shi ake kira badalul ihtimal badali na tarayya kamar ka ce nafa'ani zaidun zaidi ya amfanar da ni sai ka ce ilmuhu a ina nufin ilimin zaidin ne ya amfanar da ni kaga da zaidu da ilimin sa kaga ba za su rabu ba ko to wannan shine badalul ihtimal badali na tarayya badali na tarayya wanda ba za su rabu ba shine badalul ihtimal duk lokacin da ka badalul ihtimal za ka ba sa rabuwa kamar ka ce nafa'anil ustazu sai ka ce husnu akhlaqihi na fa'anil ustazu kai malamin nan ya amfani ne sai ka ce husnu akhlaqihi a ina nufin kyawawan ɗabi'unsa ne suka amfani ne to kaga da ka ce nafa'anil ustazu da ya rufa sai ka ce husnu shi ma sai ya bi shi kenan to wannan shine badal ishtimal badali ne cikin abubuwa ne guda biyu wanda ba sa rabuwa da juna to wannan shine badalul ishtimal akwai kuma badalul galadi akwai kuma badali na kuskure shine badalul galadi badali na kuskure shi kuma badali na kuskure abu ne zaka faɗa daga baya sai ka gano akasinsa shine badalul galadi badali na kuskure misalin badali na kuskure shine kamar ka ce sai ka ce hazihil jariyatu badarun wannan yarinyar saboda kyanta badarun kai ka ce wata ne daren goma sha hudu daga baya sai kaga kai ai ta mafi duk wata da daren goma sha hudu sai ka ce shamsun kai rana ce ma to wannan badalul galadi ne kana so ka ce wannan yarinyar kyanta kamar rana ne sai ka siffanta ta da wata daga baya sai gano ka ce to wannan shi ake kira badalul galadi to ka ganin tunda ka ce jariyatun sai dai ka ce badarun ko to tunda ka ce badarun tunda ka ce badarun a farko to in za ka kawo wani abun daban sai dai ka ce shamsun sai ya wasale irin nasa shine badalul galadi badali na kuskure eh kuma badali na kuskuren akwai kuma badalin wanda yake ma shi mantuwa ne amma dai duk badalul galadin ne ya kasu ya yi reshe daban-daban eh kamar ka ce mi ra'aitu insanan na ga wani mutum kana so ka ce na ga doki sai ka ce na ga wani mutum daga baya sai ka ce a farsan to tun da ka ce ra'aitu insanan to sai dai ka ce farsan na ga wani mutum a'a ashe doki na gani to da ja'a ma ka ce sai ka ce ja'a insanun wani mutum ya zo sai ka ce a farsun ashe doki ne ya zo to wannan shi ma yana cikin badali na kuskure ko na mantuwa yawwa wallahu ta'ala a'lamu ina tsammanin mun kawo ƙarshen sa ko yawwa to anan ya kawo misalan su badal galad na hau wannan yawwa badal kulli badal wannan badal ijtimal ko da badal galadi na hau kaulika kamar fadin ka sai ka ce qama zaidun zaidi ya miƙe sai ka ce a kuka a'a ba zaidu ne ya miƙe ba dan uwanka ne ya miƙe kaga wannan kaga wannan badali na farko badal shay'i kenan mina shay'i kaga ai shi ma zaidun ai dan uwan nakan ne kaga badal shay'i mina shay'i kamar ka ce akaltur ragifa na cinye waina sai ka ce sulusuhu a'a sulusunta na ci ba duka da ci ba kaga wannan badalul shay'i ne badalul ba'd ne min al-kulli sai ka ce nafa'anin nafa'ani zaidun zaid ya amfani sai ka ce ilmuhu ilmin sa ne amfani ne kaga wannan badalul ihtimali ne sai ka ce ra'aitu zaidan naga zaidu sai ka ce nil farsa a'a ashe doki na gani kaga wannan a badali ne na galadi badali ne na kuskure aratta an ta kula alfarsa a farko abin da kake so ka ce kana so ka ce kaga doki ne fagalatta sai kai kuskure fa abadalta zaidan minhu sai ka canza da zaidu minhu daga wannan abu to wannan shi ake kira badalil galadi eh wallahu ta'ala a'lamu insha Allah mun tashi za mu tashi mansubatul asma eh